إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مجل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗurmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba talatin ko daren daya ga wata na talatin ga wata na rabi'u thani ko mu ce daren daya ko daya ga wata na jumadar wula don ba mu labarin watan wanda a shekara ta 447 wanda ya dace da 22 ga wata na goma 2025 muna cikin littafin riyadar sani yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da tara cikin littafin riyadar sani insha Allah darasi na hamsin da tara wanda muna dai cikin babi na ijirar hakamin nasu ala zahir wa sara'iruhum ilallah maganar wa mutane hukumci da abin da ya bayyana kuma a bar boyansu ga Allah tsakanin su da Allah kai dai ka yi aiki da abin da ya bayyana gare ka daga shi na ku? nan ne ku? yawa da mu tashi hadisin jundu bin abdullah وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم آه أصلا دي رواية wadda imam muslim ya rutu jundu bin abdullahi radin anu ke ba da labarin cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'athan manzon sallallahu ya aika wata tawaga irin ta mayaka da yake saba aiki ta musulmi zuwa ga qaumin min mushrikin zuwa ga wasu mushrikai wa annam iltaqaw wa innan jama'a ta musulmi da wa innan mushrikan sun hadu mana an kwatse an buga kuma fakana rajul min al-mushriki idza sha'a ya qasala la rajul min al-muslimin qasala lahu faqatala akwai wani mutum a cikin yakin da ake in ya tun he tunkari mutum guda cikin musulmi he ban mutum guda sai ya sai ya gama da shi ya kashe shi haka yake ta hebu wani zaɓen zaɓen mutum guda yake zaɓa hebi shi sai ya kashe shi to wani abin da yake yi wani rajin minar musulmi na ƙasa daga falatahu cikin musulmi a shi akwai wanda ke gallon shi sai ya nemi iyawa iya da kayan yaƙi na ƙoƙarin yaƙi dai sai wani musulmi shi ma yake kallon shi iya bin shi iya neman ya samu ɗan gafala shi ma ya mushi ya nemi kenan lokacin da zai gafala kina cikin musulmi wani ke neman yake yake neman yanzu aiki na samu dama kanshi in ya gafala shikenan haka aka yi ya ce wa kunna na ta haddasa annan usama bin zaid wannan wanda yake kallon shi ya neman samun wata dama kanshi muna cewa usama bin zaid usama ne usama bin zaid ne shine ya gabin shi ma iya neman ya samu dama kanshi falamma rafa alayhi sayf shi wannan wanda yake neman yake neman neman samun dama kanshi lokacin da ya daga takobi zai kashe wancan kafirin mushriki ala la ilaha illallah ya daga takobi zai haushi sai ce la ilaha illallah shi wannan musulmi wanda muka ce usama ne dan bayani ga mata ba usama kin ne ko yace faqatalahu sai wannan musulmin sai kashe wannan mushriki wanda yake musulmi zamba iya kashewa shikenan faja'ala bashiru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu wa akhbarahu irin an kare yaki akwai manzo da wuri su kamo hanya su zo su ba annabi labarin da yaki wa kana balle ya samu nasara sai mai kawo labarin yaki da gaggawa ya zo da ya zo ya ba annabi bushara kina ci nasara a yaki to annabi ya mai tambaya yaya akai ya tambaye shi labarin abin da ya wa kana wa akhbarahu ya ba annabi labarin abin da ya wa kana cikin labari hatta akhbarahu khabar ar-rajuli iya ba annabi labarin abinda aka a wajen wannan yakin har ya kawo labarin wancan mutumin kenan wancan wanda muka labari cikin musulmi cikin mushrikai wani mutum wanda yake lallabawa kashe musulmi go to ana ba labari har aka kawo kan labarin wannan mutumin wanda yake bannan wannan da yadda suka yi da usama yadda an daga takobi za a sare shi ya ce la ilaha illallah shi ne fada'ahu fasa'alau annabi sai ya kirawo wanda ya kashe wancan mushrikin kin usama da ya kirawo shi sai ya tambaye shi faqal annabi ya ce mai shi usama kenan wanda ya kashe wancan musulman lima qataltahu dan me ka kashe shi faqal ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auja'a fil musulmi ya banna wa musulmi banna shine ya rauni kwarai yawa musulmi illa yawa musulmi illa wa qatala fulana wa fulana ha azanu annabi wanda kashe shi kashe wani ya kashe wani ya banna wa sama law nafara ya amma yaga annabi wasu mutane da ya kashe cikin musulmi yace ni kuma wa inni hamaltu alai sai da na haushi na cin mishi zan dora mai takobi falamma ra'a saifa da yaga takobi kai tsaye ce la ilaha illallah ni kuma na san kenan yayi ne dan ya kare kanshi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqataltahu ka kashe shi dai ko qala na'am yace eh na kashe shi qala annabi ce ma usama fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah me za ka yi da kalmar shahada da yi in gobe kiyama ta zo ya za ka yi da shi ƙal ya rasulallah istagfirli yanzu da ya san ya faɗa wani kwari ya yi ɓanna ya ce ya manzan Allah roƙa min gafara ta Allah annabi da ya saka ce mishi wa kaifa tasana bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah ya za ka yi da la ilaha in kiyama ta yi faja'ala la yazidu ala an yaqul shi dai in yace istaghfir li annabi yace kaifa tasana bi la ilaha illa zaka da la ilaha gobe kiyama an tazo gobe kiyama shi dai nan menene bayani yadda gaba gaba baya kuma da baban da muke ciki usama yayi hukumci ne da abin da ya gani illar bannan mutumin da yi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya ga wani abin annabi ya tsaya tunda ya kalmar shahada bai ba abin da ya warware ta kuran kana nan ba ruwanka cewa in ma miye bayani ya gabata baya da ya ce lokacin inda wanda yake ciyar surar layi mutum ne ina kallon shi ya cire mu hannu daya ko ya ce ice ya raba mu iya koma wahi kalmar shahada yaya na annabi ce in ka ce ka bige shi a lokacin da kai ka kashe shi to jininka shi yanzu jinin shi karare ne da jinin shi yake kayan kai kashe shi kai kuma kai ne jinin kai halitta kenan kai za a kashe ka kashe musulmi shi kuma ba magana kashe shi tunda ya kalmar shahada duk da gashi ice ne kai ba su kuma ya cire mai hannu duk wannan iya karantar da kai aiki da zahiri to nan bayani ya gabata baya akan wannan hujja wasu kan kawo ta akan baiwa a kawurtar da mai sallah ga hadisin usama to abu ne a hili usama ya yi ne bayan bawan allah ya kalmar shahada bai yi ba wani abu da ya warware ta daga abin da ya ba shi za ka ce aiki da mun babu mun a cikin babin aiki da abin da bai na gare ka to amma a yanzu ake magana a yanzu musulmi ne iya sallah iya azumi sai wani aiki karara wanda yake wani aikin kahurci ne duk ta wani addini suna ba mu ridda kenan akwai ridda ba a gama hadisin usama da mutumin da ya kalma shahada amma ya aiki shirka a hili bayan ta ba ɗaya ba suke ba haka ina ga abu sai wannan wannan ga cikin wannan malaman hadisi ne ina ga salim ne yake bayanin wasu kan kawo wata shubaha to ina wannan hadisi wanda za a ce usama alhali ga ayoyin alkurani ga labarin sifar auna ya kalma shahada da al'ummomi wanda suka zo sun yi kalma sun yi ce sun tuba allah gama da su ya ce wannan magana ta fir'auna da sauran al'ummomi wanda sun azaba ta zo suka yi tuba allah ya tuba su ya ce wancan hukumcin allah ne masanin gaibu ya san me ke zuciyarsu me suka hudi allah ba su hukumci ya kashe su wannan kuma usama ya san a annabi tafsir ai annabi ya mai tambaya a shaqaqata al qalbi ka za ka zuciye shi kinan ai wa ba annabi tun ana annabi ya annabi yawa usama hukumci ai banta abin da dan usama bai san ba wannan mutumin me ke zuciye shi shi yasa annabi ya zarge shi shi kuma nan Allah ne ya halakar da fir'auna sauran kawurai ban sun ce sun tuba bayan zawal azaba Allah ya san abin da ke zakatansu ba a gama wannan aya da magana usama a kawo magana ko ce wanda daban usama aiki da abin da ya bayyana gare shi shine rashin aiki da abin da ya bayyana aiki da abin da yake a zuciya shi iya yayi ne don ya kare kanshi ko bayan haka kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam san bi mai hukunci ba ai annabi inda ya ba usama hukunci na magana kisa na yayi musulmi kashe ai da zamu haddi ai mai kisasi ko ma annabi bai mai ba kisasi bai mai haddi ba da ma ta dole da aka ce wannan bi shubhat ko kare aka ce haddi da shubha nan usama ba mai haddin kisa ba amma annabi ya wata kantarwa kakka aiki da abin da yake boye aiki da abin da bayyana duk da amma annabi mai hukunci ba kan musulmi kashe an gane magana annabi ya usama kisasi ba da mai inda ya tabbata hukuncin kisa ne yayi ya mai haddi tamanna akwai ta dadin wani darasi na aiki da zahiri kuma mutumin da aka ce akwai mutu ya kan tawili usama ga dalilin usama ba kisa bai ne haka yi ga dalili ko abin da bai na gare shi ne na magana ya kisa ya banna ya banna ya banna kuma ya ga shi ma kai ka gare shi a takaice dai wannan shine aiki dai da zahiri kun za a magana kuran kuma wanda suke cewa ba kawo da musulmi wannan ba san ma'ana hadisin mai kuma wancan ayoyi duk mun karanta ayoyi satin da ya gabata na Allah ya kawo ta masu sallah ya kawo ta ya kawo ta masu imani bayan imanin yace sun kawo ta kenan akwai aikin da ake musulmi zai iya aiki kawo ta kuma shi muka magabata daga ko ta maza ba haka sun babu rudda irin mai ziya irin mai salin irin sa ashifa duk sun ka babu rudda mai rudda kufur musulmi kenan kawai ne dare ka dan kana sallah a ce ba ka hurta ka ko ba ka hurta an ka shirka an ka shirka za ka hurta an ka abin da ka hurci za ka hurta akwai ana ka hurci ana ka hurci ba imani tabbas sai wa ana abdullahi bin utba bin mas'ud qala سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري umar utuba abdullahi bin utuba yake ta yaji umar bin khattab iya wannan magana cewa ina na san kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mutane akan kama su aka musu hukunci da wahayi annabi yana rayi hukunci na sabkowa ya magana kan masakon wani ko masala kaza annabi ya rayi ana aiki da wahayi to yanzu wa inna la wahaya qad inqata wahayi ya yanki kadu wannan hadisi da wancan da makaranta na Umar da Abubakar kan gidan wannan baiwar Allah wadda ta fashe da kuga ko umar ala duk iya karantar da kai din mai ce akwai wahayi ba a nazarar makonin karya yake babu wahayi ba a nasarar salama wani abu ne yankakke sananne hamma nan ina ga cikin matar hali ne cikin kitabu ridda ko mani da'a ilmin gaib aw mani da'a yahuwa duka duka a ciki akwai wanda da'awa na mai wahayi sun kawo a ciki akwai da'awar wahayi mutum ridda ce kahurci ne kai ba wani mazawa wahayi ba a nasarar salama duk wanda yake kurin yan danhwara ne kurin don haka umar ce wa inna la wahayi kadin kata a yanzu wahayi ya yanki wa inna ma na ahudu kuma la'an bima zahar lana min amalikum a yanzu za mu wa kowa hukumci daga abin da ya bayyana na aikin shi in mun ga mutumin kware ne halin shi na kware mu ɗauka mutumin kware ne mu yi mu'amala da shi akan mutumin kware salihin bawa faman azhara lana khairan amannahu duk wanda aikin shi ya bayyana na kware ne amannahu za mu amince da shi wa qarrabnahu mu kusan da kashi kusa cikin mutane kware za mu kusatar da shi da mu walaysa lana min sarirati shi ba ruwan mu da boye shi Allah san abin da yake boye amma za mu aiki da abin da ya bayyana irin abin da yake a bayyana Allah yuhasibuhu fi sariratihi Allah zai mai hukumci zai mai hisabi abinda yake boye wani ba nawan bane amma mu mun yi aiki da zahirin shi haka wa man azhara lana su'an lam amanu duk wanda muka ga mutum ya bayyana da mugun aiki a hili karara lam amanu baiwa san ba za mu amince da shi ba wala mun sadiku kuma za mu gaskanta shi cewa yayin da wata manuwa ashe mutumin kware ne ba sa abin da ke boye ba sai a takawa hauna a takawa hauna haka suke wannan wani takawa a zuciya take ba kaga ake zahiri wannan ƙarya ce ba gaskiya bane ba wannan akwai masu wani abu cikin laraba balle masara wannan abu sun iya cikin sun suka yi mun tace a takawa hauna a hauna kin ce amma kuma abin da ya bayyana gare kawa annabi sallallahu alaihi iya cewa inna la la yanzuru ila ajsamikum la wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum duk da kawai ruwaya walakin yanzuru ila qulubikum wata ruwaya ta muslim amma akwai qulubikum wa a'malikum ya tsike wancan wancan ruwa ya tsike maka Allah ya ce annabi ya bar labarin Allah bai diban jikinku gangan jikinka ko kyawun ka fataka iya diba zuciya to ruwaya ta kawo laqulubikum wa a'malikum bi Allah iya diba zuciyarka da aikin da kai kenan aiki iya daga cikin abin da ake lissa ko ta da bangaren imani abin tabbatar da abinka kenan an kai aiki na kwarai a zahiri zai aiki da shi kuma baiwa ka ce kai a zuciyarka aka ce aikin banza kai aiki abinda yake aiki a masashi a wajen Allah a samu khalisan sawaba ya an yi shi don Allah bangaren zuciya ka shi ne khalisan babu da yawa komi kuma ka samu sawaban daidai da sunna baiwa mutum ya aikin bida a ce a shi ne shi ta kware ce magana kenan niyya ta kwarai ba ta gyara aikin banza don ka ne kwarai kuma aikin kwarai muguni na kun shi ma ba ta karbe shi kenan sai sun gambi an sami niyya kuma ya zamanto daidai da sunna kamar mutane da su ake da risala tunan bayanin tun harko mukaddama ta risala wannan bayanin ya ma wani shin huda cewa imanin kaulin bil lisan wa amalin bil jawhari ta la kaulin wala wala wala amalin la bi niyya wala kaulin wala amalin wa niyya la bi bi ma fakta sunna yace imani kalma ce kalma ba ta yawa sai da aiki yace da hukunci kalma niyya sai kai ta kaidi niyya kenan niyya ka ce bayan niyya ba ta yawa sai da aiki kenan kai niyya ka hodi kuma kai aiki yace da niyyarka da aikinka da niyyarka ya ce da kalmarka da aikinka ba sa zama karɓaɓe ya daidai da sunna sunan karɓaɓe ta ta misala ka duk mutane da suna aiki da kan za su yi aiki shi kada ba samun bid'a cikin cikin malamai masu karatu tunda wannan ya mashi huda da aikin da zaka yi dole samun abin guda hudu ka kudu ka yi niyya ka kalmar shahada a bakinka kuma ka yi aiki kuma aiki ya dace da sunna tun farko da salam kadima kinta haka na malami da sala kwarai malamin na sunna shi yasa ina ga abadi ne yayi hashari yayi dan takaitacce kan kadama ko kuma kadama da ko abadi makadama ko da ko ta mai sala kurum yayi ta kwarai ya mata sharhi mai kyau kuma malamin sunna ne kuma akan hatta aqida ta magana sun ash'ari ya magana Allah a sama ko ina yake ace Allah fi sama ko fi kullu magana bi ilmi bi risala tiya bayani Allah a sama yake amma ko ina da ilimin shi to na aqidu ne na sunna tani amma kun su karanta a juya musu abin Allah shi da mu kuna kenan dai ayi aiki abin da ya bayyana Allah ya san baɗi ne kuma umar ce kenan duk wanda ya bayyana da aiki na kwarai za mu dauke shi na amintacce kuma kusantar da shi wanda ya aikin banza za mu ɗauka ba ma yadda da shi kuma ma gaskanta da shi wa in ƙala ko da ya ce mana ina sarjata hasana ai a zuciya shi iya da niyya mai kyau ba roma da abin da ke boye muna yaki da abin da ya bayyana wannan ruwa ta imam bukhari yanzu wannan babu ya ƙare imam nawawi kuma ya sabon babu babul khawf al khawf a larabci a qur'ani ya zo wuri da yawa shine ake a ce al khashiya a ce alkhifa a ce arrahaba duk alkhawfi na hausa kurin tsoro ne har larabci ya dauki don malu tsoro ne kurin nau'i ne illa nau'in tsoron kurin amma tsoro kurin ma'ana ka zanto cikin halin tsoro me aka ce tsoro a waka hausa kana tsoron wani abu mara kyau ya same ka ko kana tsoron rasa wani abu mai kyau shi tsoron mutum iya tsoron wani abu mara kyau ya same shi iya tsoron kuma rasa wani abu mai kyau tare da shi shi tsoron na halin tsoro sai ya fara kamar da dama ya bude duka babin da yake ce sai ka ayoyi na alkurani din da yake da ayoyi zai bude babe da ayoyi kuma ya biyo baya da hadisai wanda suke da alaka da wannan babe na shi ya ce babu alkhawf qala Allah ta'ala wa iya ya farhabun nan Allah ya keɓance kanshi shi da cewa ni kadai za ku ji tsoro ni kadai za ku ji tsoro nan kaga kenan tsoron Allah shine gaba na an ce akwai tsoron tabiya tsoron maciji tsoron kura wannan tsoron tabi'i abin ake tsoron samun wani rashin alkhairi ko asara ko wani abu abinda yake na abu shi ake tsoron Allah wannan zai iya ma abin da ya so Allah ma mutum bai iya ma abin da yake so shi ma ta kan shi yake sai ya ce wa ƙala ta'ala inna ba ɗashe rabbika la shadid duwana akwai tsoratarwa lalle wa damƙar ubangijinka in yi damƙa iya damƙa mai tsanani kinan mutum yin hatara da kamun Allah Allah in ya kamu iya kamun mai tsananin gaske fatar buruji ya kawo wa ƙala ta'ala وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم, يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد وقرش يا مكانت قولون ثانا ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala sota hud Allah ba labarin wanda ya halaka da suna al'ummomi sai ke cewa kadhalika akhadhu rabbika wannan kamun da kaga Allah musu haka kamun ubangijinka yake idza akhadha alqura wa hiya zalimatun idan Allah ya kama alƙarya ko mutanen wani gari suna matsayin azalimai me azalimci an zo ma da gaskiya kaki shi ne zalimci an zo ma da gaskiya an maka bayani ji da kamata gane kakiya kenan an isan ma da sako shi suna cikin idan Allah ya kama wata alƙarya tana azzalima to ha inna akhadhahu alimun shadid daman sunnar Allah kenan duk wanda aka ma galgadi aka ji hanka suka kiya to durrar da Allah zo da azabawa iya kamu kamu mai tsanani yace inna akhadhahu alimun shadid lalle kamun Allah ko kubar Allah mai tsananin zaki ce mai ciwo ce mai tsanani ce ya ce inna fi zalika la'aya kan wannan abin da ya gabata la'ayatun wannan abin da ya gabata kamun da na al'umma kwarai akwai abin gani a lura ɗaukan darasi ɗaukan izina suke cewa akwai abin ɗaukan izina gawa liman hafa azabal akhira duk wanda yake tsoron azaba ta lahira to zai dauki izina ga isa wa'ina wanda Allah ya gama da su da da Allah musu yace zalika yawmu majmu'un lahu an-nas wannan rana da ake kashe a kanta ita ce rana wadda za a tattara mutane akan a cikinta za a mutane za ta tattara kowa da kowa ta tattara gaba daya za a tattara kowa da kowa wa zalika imun mashhur kuma na rana ce wani rana halarta ta ranar da ga mutum ga aljani ga mala'iku kuma Allah zai zawa ta dace da girman mulkin shi rana ce ta halarta mana wurin kiyama ake magana Allah ce ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ayi kiyama kiyama suna kama a kata yanzu Allah ce ba abin da yasa muka jinkirtar da zawwal wannan rana bata wakana ba a akwai ajalin ma'adu Allah ya mata ajali kuma ba kara zau ba wunin kiyama Allah ya mai lokaci kuma kayyadadde shi Allah ya san kwana shekara nawa da kwana nawa da awa da minti nawa abu ne kayyadadde a wajen Allah illa mu ne ba mu sani ba amma Allah kiyama ya mata lokaci kuma kididdigege ba na bane ba kara zau haka na koron ya ana a shi Allah ya san kuma ya keɓance ma ba wani annabi ma eh shi na ce ina sata a kada kufiya a ce inda akwai wani abu da Allah zai ɓoye kanshi da ɓoye kanshi wani kiyama Allah inda akwai abin zai ɓoye ma kanshi to ɓoye Allah bai gaya kowa ba babu wani annabi dai sana nai hatta da mala'ika hatta mala'ika ba wanda Allah ya gaya wani kiyama kwana ka za a yi shi kuna abin Allah ya bar abin kanshi kuna shi kaɗai san kanshi lajin lalukata illahu babu wanda iya san ba shi kai san kanshi don haka ya ce ba abin da samu kai umarnu a khiru illa li ajalin ma'adun ba abin da samu kai jinkirtar da wannan wuni sai don wani ajali kuma ƙididdigagge da sahe alisahe ya ce yau ma ya ci tare da wannan wunin zai zo la tukallamu nafsun illa bi idini ba wani mai iya magana ma ka zama taligide a nan an baka ikhtiyar ka hudu na kwari ko na banza an baka dama ka yi haɗu abin da ka so ko kudu alkhairu kudu shari to lahira magana ma ka zama ya an ce i za ka yi magana ma an riki baka damar faɗin abin da ka so ya an ce hudu komi ya kuma kawunta ligidi ya maka an ce ka yanar aka maka zaɓi zaɓi kawai alheri ko shari baka dama baka ikhtiyar Allah baka zabi kana yahudi kaka ko kai dole a cikin nima ta Allah shata kullun dan adam an kadi dan adam kullun iya saba ma Allah ne da wata nima ta Allah Allah halim Allah ne hakuri dan kadi ba dan adam iya saba iya ma Allah shigantaka da wata nimar Allah duk a kullun haka ne nima ce babba amma kuma da zai saba ma Allah an ka ɗoka misali kana magana an cika kace kaza kana kallo yanzu wannan wanga bai iya da komi in za a ɗauko a fare duk a farin duniya a leƙa halshe gashi na cikiki irin na da haƙora da leɓe da komi amma bai magana aya ce gare ka kun ma magana amma za a ɗauka a fare halitta ce gata halshen ne gashi na irin naka lebe irin naka komi amma ba magana wannan ni'imar ta magana a hana shi aka ce ka hudu alkhairi kakka hudu sharri amma ka gaba ka iyawa gani kana kallo na wanko da shi bai ganin ka kalli alkhairi kakka na mai ka kai ka kalla to wani shi wani alkhair neman komai bai kallo duk aka hana shi gaba daya kai aka baka aka baka shi amma amana ce akan ka ta Allah kanka aka baka dokoki kan shi mai ga mutum shi bai iyawa kana magana an ce kake zina ga wani kana ila- da matan da komi bai iya ya zo wajen matan a hana shi don ayyace ayyace ga mutane komi ne na kadi ba he ka ga wani an babu shi ta kai sani an hannun ne in iya kaza ya taba kaza he ka ga wani hannun gashi bai motsi ya kwanta maki tashi ma ya tada shi kuma iya raye komi ka da Allah kullum adam iya saba ma Allah da wata nima ta Allah dan haka Allah ya ce wannan rana ba mai magana la tukallamu nafsun illa bi idinihi ba mai magana he da uzunin Allah kun mutane faminhum shaqiyyun wa sa'id mutane kala biyu ne akwai matsiyata yan wuta Allah kiyamu wa sa'id kuma akwai yan aljanna masu samun arzikin lahira Allah ce fa amman ladina shaqu wa'inda suka tsiyata yan wuta suka fi nar sune sune yan wuta lahum fiha zafirun wa shahiq ba abin da za su ji a ciki illa zafir nau'i ne na ƙara na wuta boda da take zafir turu hushin turu lumfashinta shin zafir shahiq shine ja ka wanda sun da boda jaki zai hu duka jaki haka yake ya turo ya kara kuma ya ja ya kara kukan jaki ko? haka kukan jaki jaki ja ya ja ya turo ta kone ta ja zafir shi ne turo hushinta kukanta hu take turawa shahik jan lunwashin da kara kuma shi ba kara zai kenan yan wuta ba abinda suke ji illa karan wuta kura zafirin wa shahika sabanin wancan aljanna suka cikin nema ta aljanna duk wani waya kawo ayoyin magana ce mutum yi tsoron wannan rana da wannan hali akwai ruwa ta tabbata masa iya cewa shaibata ne hud a akhawatuwa hud annabi ce ta samu hurhura an ce cikin ayoyi ne abin da ce abin da ya samu annabi ce ya samu hurhura hud ce wannan an ce irin ayoyi ne suka tada ma da hankali hai ta hurhura ta wuto mishi shaibata ne hud ce a akhawata hud ta samu hurhura irin abin da yake ciki na tashin hankalin wurin wannan aya dai da ya kawo daidai tana jan hankalin mutum ya kamata ya zama mai cikin tsoro game da irin wannan rana da abin da zai wakana da abin da san ba abin zai wakana ya ce wa kala ta'ala wa yuhaddirukum Allahu nafsa kuma Allah iya muku kashe cewa Allah ya tsoratar da ku da kanshi ana ku yi tsoron shi ku yi hattara ka kai tsoron kamun Allah mana ka yi tsoron kamun ko ba ta Allah Ali Imran وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ranar da mutum zai gudu gudu zai dan uwa uwa oba mata Wani abin a duniya dan an ga iyakai da kawowa wahala a kansu ƙarhin shi zai ƙare kaf imma kulawa da ɗiya ko kulawa da mata su ne rayuwa a kan su sai karewa maza da mata nan da aka jero su ne mai kusa da kai wanda kake ji kake wahala kake hidima a kansu ba ka sa abin da ya taba su ba ka sa abin da ya taba su kana neman su aminci zama lahiya da rayuwa kyakkyawar rayuwa amma ga su za ka zuba da gudu ya fi lalace gudu za ka yi ba ruwanka da shi da ce me yasa mutum bai san gamuwa da uwaye ko yake gudu ya bar su don kasa dora mishi wani da bai iyawa kasa ce wa nala dan bamu dan taimaka mun da dan lada ko na abu shi yasa bai san malaka su gudu zai gudu zai dan ba shi ba wani tambaye kamar dama dan ya ga wannan dan suna kusa da shi kasa tambaye shi wani abu da shi bai bai fata shi ba ta kai shi yake yanzu dan ba kasa dora mishi wani wani wani wani ba da wani abu ba ni kaza ko ni ma ka taimake ni a ran ba taimakon kowa eh sai wani ya karanta da kai da harin wunin wa'annan Allah ce za ka gudu eh za ka gudu ka bar su ɗan uwa uwa uba mata da ɗiya ya ce da kullum mur'in minhu kowa su ma uwayen ya ce duk wa'annan da aka jero su ɗan uwan uwayen ɗiyan matar su ma ha yau mai izin sha'anin yin gune kowa ta kan shi yadda kake gudu su ma haka suke gudu kowa yanzu an ga ana uwa uba aboki dan wato ta daɗi ne kai yanzu ka tsira wani sau mai ka nemo ka hudo da wannan amma ba san matsayin ka ba wani tashin farko ne wanda kowa ta kan shi ki duniya kan tada kai nan da haɗin ko tashin hankalin wunin kiyama ci kowa a ran nan kowane mutum da kullum minum kowane mutum daga cikin da aka jero yau mai a wannan wunin sha'anun yugu ne lamarin shi ya ishe shi da kan na wani ya kawo wa ƙala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يتي يا أيها الناس ياكم متاني اتقوا ربكم الله يكرا متاني قباليا كجو صورا وبنجيجوك سكي تنامك وتمهدا يتي إن زلزلة الساعة شيء عظيم للي جلجزة ta tashin hankalin wunin kiyama wata aba ce mai girma akwai girgiza akwai tashin hankali a wannan rana tsoron ya kai tsoro wanda Allah ya ce shi'un azim daga maka wannan tashin hankali wani abu ne mai girma sai ke gaya maka yau mata ranar da zaka ga wannan wunin na kiyama ya tabbata ake gaya ma irin tashin hankalin ta zahalu kullu murdi'atin amma a rada'at dukkan wata mace mai ɗa mai shayarwa za ta hurgita ta bar abin da take shayarwa an ce an ce murdi'a murdi'a idan mace ba magana wani ta zakir ko tanis amma ta murdi'a an ce a halin na an gaya maka mace mai shayarwa murdi'a a halin danta ya kama nonon amma za ta wurgi da shi za ta jewa shi saboda tashin hankalin na wanda ya ji kwanaki wani a bbc a rasa wata mace wanda 'yan boko haram suka banna ta ce ɗanta a goye cikin ruwa ta jewa shi ta yi takanta ruwa ta jewa ɗanta tsere wata na cewa an kawo musu hari an kashe wasu su suna cikin ɗaki ɗan yake kuka suka ce za ki sa a isko ma kashe mu ta sha ɗan heji ta ji bai da mashi ta kan take wadi kai ya kuka a ji kuka a yi zuwa ga a kashe su ta ce ha bata mace abin a kanta ta riki ta shaƙi yaron ta shaƙi baki a wuyan shi ta ja shuru ya da mutu tashin hankali abin da baka gana adam eh Allah cika mu da imani fa kaifa tattaqun yawma ja'ala wuldana shiba yaro zai hurhura Alhaji Umar ya gaya mu cewa kuma an gudu annan kana ga watan da komai irin yaki da kai na Rwanda yaro din shiga bakwai ta kai garuwa kanshi ta firfat kanshi yanzu a gabanka an kama ubanka a gabanka an halibi uwarka an halibi duk gidanku ke daga tsira yaro karamin ta ga yaro karamin ta ga ta da sun yi rura ta ga sun yara da yawa sun yi rura ko tashi hankali gurin an kashe su duka suka sun tsira an zo gida an masa kan gida wada an masa kan gida da aka ci gidan gaba daya shi ya samu tsira hurhura kun zai yaro an shekara bakwai takwas goma da hurhura ke tashi hankali ya sa hurhura daga gawa duk da akwai ta halitta nan dai Allah ya gama wurin kiyama ya ce ranar zaka wurin kiyama zaka ga mace ta yadda yanta halin shayarwa wata zai kula za ta hamil hamala kuma mai ciki za ta aiki zub da cikin tashin hankalin wani wurin ya ce wataran nasa su kara a tashin hankalin al'anabi allah ce za ga mutane suna cikin su suna maye za ga mutane suna maye suna su allah ce amma ha amma mai su kara su ne ba ba su sha abin maye ba ba su sha ba abin za a yi maye a yi su ko me yake sa su tashin hankalin ba sai da sa gaba ma ce wallakin na azabin da ce kullum tsoron azabar allah ne kuran tsoron tashi hankalin wuni ne kuran Allah cika mu da imani ya kawo wa qala ta'ala man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji iya da aljanna biyu Allah iya cewa wa amma man khafa maqama rabbih وانهى النفس عن الهوى fa innal jannata hiya al-ma'wa kenan tsayawa mai imani iya tsoron gobe kiyama wani irin tsayuwa zai gaban Allah wata amsa zai ba Allah mai tsoron wannan wuni ne yake hana yake dalilin tsoron wunin tasirin shiga mai tsoron wunin zai hana rai abin da take so wannan nafsa anar hawa ya hana ran abin da take so kaga rai mahi yawa tana karkata wajen morewa a ji daɗi a more a hole ɗabi'ar rai bata san wahala sai an yaƙe ta aiki da zuciya zuciya tana buƙatar linzami tana so a riƙe ta tana so ake hana ta an ce akwai tarbiyyar ce ta magabata tarbiyya rai iya sha'awa amma tarbiyya take sa shi zama da abin da ke sha'awa zama iya kyamashi da tarbiyya ne kurum iya san abin amma da tarbiyya sai zama to kiyama shi wannan shi dake kawo misalin yace wan nafsu katifil in tuminu shabba ala hubbi rada wa antum futun yanfatami yace zuciya kamar yaro ne mai shan nono an ba a yaye shi ba sai girma kato ya shan nonon shi amma ko dan shekara ɗaya ne ko bai shekara ɗaya ba aka yaye shi in yazo aka ture shi yazo mamman ma aka ture shi sai ba ta ko an ce zo gabe su ko an ce zo bai zo bai bukatar shi kuma ya so ya so amma ana hana shi hayi dangana yanzu ko an ce shabi ko an ce zo kyamun abu maki na da jawabi na zai shadoyi da yemi da shi kenan zuciya tarbiyya ce to kenan wanda ya hana ran shi shine wanda ya tsoron tsaya gaban ubangiji to iya yakin zuciya shi kenan to shine duk wanda ya tsoron tsayawa gaban ubangiji kenan yawanci abin da aka wadi shine yana da jannatan an ce an ka aljanna biyu jannat amma aljanna gidan gidaje ne ya kiran kuma kowanne da gidan aljanna gidaje na malamai na cewa malamai tafsiri wannan iya karanta da kai dan adam cewa iya da ana labarin aljanna za mu ga awi a duka a gaba anan inda ake tattaunawa da shakatawa da abokai a gidan aljanna kenan da a duniya mutum yake da zai gida babban gida ya yi wurin iyalan shi ya yi wajen abokai wajen shakatawa don ba mai shiga wajen iyalan ka kai to a can lahiran ma akwai gida kurin na mata ne naka na iyalan ka ne an gata ruwa a bukhari aka cikin sai musulun annabi ba labari dan adam dan aljanna iya da beni mai tsawon min sittin ko a ta fiya alu larin fiya ba'du ba'dan wannan benin hawa sattin Allah ce annabi ba labari dukkan su gaba ɗaya matan shi ne kuma ta bata mata bata ganin wata kaga wannan gida ne na iyalanka ba na zuwan kowa bane ba he kai ko kuma akwai inda ake tattaunawa za ga ayoyi zama ga aya gaba Allah ya ce wa qala ta'ala wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Allah mai girma ki ba labarin 'yan aljanna ana cikin nishadi kana abu kaga abu kai da abu kai ne Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun shashin za su fuskanci shashi ana tambaye juna abinda aka a duniya ayin gwagwarmaya da aka ta rayuwa ayin kaza ayin kaza ita suna tambaye juna ƙalu za su ce ina kunna ƙabal fi ahalina mushrikin gaskiya kenan a duniya mun zama cikin halin tsoro na masu imani ke za tsoro abu wannan rane za tsoron ta caga wannan rane a cikin shi a duniya cikin iyalanmu mun zamana mushfiqin muna masu tsoron saban Allah kana tsoron taka doka Allah kana tsoron abu da yawa da race da aka ce da wannan nafsa ana hawa kenan sana mun zamana cikin halu tsoro kan wannan rayuwa tamu da muka a duniya famanna Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa dalilin tsoro da suke suka zama muna cikin halin tsoro ta ce shi an shana takawa ce da mai imani iya rayuwa takatsun tsaki rayuwa an ce kamar wanda zaka shiga daji ne da kwalba da ciyawa da kaya kana hekadi ba daga taka nan mai imanin da bai rayuwa cikin tamori ke na rayuwa cikin hattara ya ce mun raya cikin yalama cikin halin tsoro amma faman nan lawa alaina wa kana azaba samu allah ya mana baiwa ya kare mana azaba ta wuta nan shine ruwa tabbata mun ga ta sassa yana albani tabbatar da ruwa da annabi ke cewa da ke cewa la yajma Allah li abd amanain wala khawfain Allah bai hada ma bawa tsoro biyu ko aminci biyu yace idza amintu huna idza amina ni huna akhaftu yawm ajma fi ibadi wa idza akhafani huna amintu yawm ajma fi ibadi ajma fi ibadi bana da ruwa yake cewa annabi ke cewa Allah ya ce ban hada ma bawa na tsoro biyu ko aminci biyu yace idan anan ya samu dan tamori ne fa ya amana ne kuna ba ruwan shi dan tamori ne bi tsoron komi abinda gada ma sai ya ce a haftu yamma ishma fi ibadi kuma gobe kiyama zan tsoratar da shi ran ta da gama bayina dan anan duniya yana cikin cikin dan tamori gobe kiyama zai ta cikin halin tsoro amma ya ce an anan ya ji tsoro na kenan cikin halin tsoro ke cikin hatara ke ce gobe kiyama ne kuma zan amintar da shi ran ta da bayi kaso nan halin da suka yi a duniya dalilin haka suka ce famanna Allahu alaina sai Allah mana baiwa wa waqana azab samu ya kare mana ya mana kariya na ci azab samu azab wuta dan tana shiga kuruhi na fata mu shiga ciki inna kunna min qabl to dama mu kahin wannan rana nad'u dama muke Allah baka muke bautawa kahin kiyaman dama masu tauhidi ne muna bauta mu Allah kuma innahu huwal barra shi kuma Allah mai kyautatawa ne ga bayi kuma mai jinkan bayi ne kaga wannan tattaunawa ce a halin a cikin gidan aljanna ana tuna abin da ya wakana a duniya kuma ma labari yan aljanna kaga kin si zaman duniya cikin halin tsoro magana kenan dan akan shiga wannan babu muke ciki kan mutum zama to dan tamore ko ba ruwan shi doka abin da gana ma zai sai wal ayatu fil bab kathiratun jiddan ma'luma معلومات والغرض الاشاره الى بعدها وقد حصل to da mace wani ayoyi filbaba cikin wannan mas'ala ta babu da khawf akwai ayoyi masu yawa jiddan kware ma ma'lumat kuma ayoyin an san su wal garad abun wa'ana da ya kawo wannan ayoyin yace al isharatu ila ba'diha amma dan ishara ga wasu daga cikin ayoyin masu magana kan tsoro kuma wannan garad kin wakar hasal ya tabbata an kama ayoyi sai yace wa ammal ahadith fa kathiratun jiddan فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق yace bangaren hadisai kuma za'ayoyi sun kare kama na mas'ala abinda zai ka ana yace bangaren hadisai ce suna da yawa kwarai amma ce fa nadhkuru minha tarafan zamu ambaci wasu bangare daga cikin bangaren hadisai masu magana akan halin tsoro Allah muke nema ya ba mu katari mai muwafaka da kawo ina hadisi يوهر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق المصدوق من ذا صلى الله عليه وسلم مي غسكيا كما ابن غسكنتاوا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه روحا ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل ليعمل بعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه abdullahi bin masu ke ba labarin manzana sallallahu alaihi ba su labari cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu dayan ku kenan mutane ana gama halittar shi a cikin cikin uwar shi bayan shiga ciki a kwana 40 yana matsayin nutufa kwana arba'in. bayan arba'in sun ya kunu alaƙa arba'in ta biyu zamanto gudan jini ne shi ma bayan kwana arba'in ta biyu sun mai kunin mudagatan kuma ya zamanto tsoka wata arba'in ta uku shi ke ba kenan ya ba kenan nan wata hudu kenan kwana 120 a cikin wannan sun mai yursalul malak kuma sai a aiko da mala'ika fayan fukufi ruwa zai busa mai rai bayan wannan marhalakin aka jero wa yi umaru bi arba'i kalimat za a mai umarni shi mala'ikan zai rubuta wasu kalmomi guda uku zai rubuta arzikin shi zai samu kwanaki nawa zai aikin da zai dan wuta ne ko dan aljanna nan maganar cewa iya nan kusan haddade maka da maganar kwanan busa rai ga can cikin almu'minun da Allah ke jero na maganar nutufa alaka mudaga izaman zuwa ƙarshe wanda ƙur'ani ya jiro wannan ita bikin matakaya da adam ke bi shine cewa wani malamin da na an gudo shi ma haka na ga wannan mutumin ilimin masu ilimin kimiyya ne masu bin diddigin abin da ya zo na ilimi ko da ba addinin su yake ba ko da ba kan addini ba ne ba ya sa suna suka sa kasan san ana sa kamar yaro aka ce wannan cikin wannan mani ake gama sa cikin wannan dakin kwalban da suke suke yi take bi da yake rai wannan suna bi ɗakin bincike ne etab din lokaci kurin aiki shi kenan kurin tsawon lokacin kurin ya gani kwana na a wani lokaci ciki da shiga yanzu a busa mutar rai iya sibir etab par etab mataki mataki mataki mataki kurin ran nan abinda musulmi suka bashi na kwanakin da sun mai kwarar bayanan da alace suna ba iya yi kurin fak kurin yaro ya haka sai wata kalma ihu ce na Allah yake ta hona gaya ta waye ce Allah ga Allah nan a na Allah yake ce ko da lokacin iya kun kun lokacin da iya bin iya sai baki abun ta lokacin iya wallahi kun kun ya ya motsa kuran yace ga Allah Allah ne yake ce Allah ne yake ce me rai ya shiga a sunna ta kawo kwarai bayani dalla dalla ka ba bane ba na karazu bukuran kuma ka yi musulunci babu wani wanda ba da wannan abun kuma abu ne a takaice dai sananne na masalar mataki da Allah ya zana a Qur'ani ma na magana matakin shiga ciki tun daga mani dogon jini kaza kaza kaza don bayanai wanda ke ada babu su a wajen masu ilimi daga bayan suka dawo kuma suke ɗaukan ƙara ilimi akan shi a takaice dai anan bayan anan za a rubuta duwani abin arzikin shi kwanakin shi aikin shi dan wuta ko dan aljanna wani an samu wani lokaci masu yahudawa ko masu nan suka addini sai suke kawo maganar to ai kun ce nasin ƙur'ani ya kawo ka a sunna ba wanda ya san abin da ke cikin ma'aiwa sai Allah to gashi yanzu mun ci gaba ga na'ura za ta gwada maka namiji ne ko mace ne za ecography ecography to in ba cewa shi Allah da ce ya alama fil arham ce ya alama fil arham ta yi namiji ko mace kadara cewa allah da ya ce ya san abin da yake na cikin ma'aihuwa namiji ne mace ne talaka ne mai kudi ne kwana nawa zai me zai a rayuwar shi akwai mai shi tuma ma waka ma wace man ci Allah ta ba wanda sanin kuma ce ta yi alim ma fil alim sani ne complete cikakken sani Allah ya san cikakken masaniya kan wannan abun kuma na wani abu sai kuma na'ura kanta wani abu ne Allah gwada muku wani abu ne mai matsalai wani abu ne Allah ya gwada muku ta hanya ka gane shi ma alama ce su ganowa tana yi a gano wani alama ce in namiji ne ga alama cikin gane shi ne ake ta a gano namiji kuma ta ne wannan ba wani abin ka bane a wani abu ne daban na Allah na'ura ce ake gwada maka gano amma shi Allah ta wala ma fil arham mace ce namiji ne dogo ne gajere ne talaka ne iko zai yi polisi ne duwan ne shugaban kasa ne zai minister zai kwasa shara zai kwasa gwalolo duwan wasa ne duka komi ya rubuta ki yan wa lamarin addini mutane san addini wa addini ba abin da kuma mutane tsammanin kuna wani abu ne kurin farazar abu ne bayani dalla dalla misali annabi ya kantar da ku za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza annabi abin bai zo ba shekaru masu yawa zai wadi kuma abin ya zo kaga abin ya zo in halitta wani ce misali za annabi ya ba da labarin wasu za a yi shugabanni da sunan gari da siffa da komi shi annabi ka zo ba akwai labarin shi ba ga ga ayyukan karni wasu ko wasu bana karni ko annabi ya lab- kayan annabi kayan annabi ba shi akai zai zo mun gari kaza da siffa kaza da tabba kaza da komi da abin da da rayuwar shi ta iyalan shi da rayuwar ta halittar shi duk bayani an kayan zo da shi an an rubuta an ga musu kai alba ba ba kaza bi Allah ya shirya komi akwai mas'alar cewa an rubuta kaza kuma magana kuma addu'a daban eh an rubuta wannan abin da aka rubuta ne amma kusan komi a ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wata'ala Allah ya rubuta kaza ne talaka ne mai kuɗi ne kaza kaza ne kuma ita kuma addu'a daban eh cikin ƙadara iko Allah ya sani cewa alwa talaka ne amma Allah san zai addu'a dalilin addu'a a tuli mai talaucin dan a rubuta matsayaci ne amma akwai addu'a da zai dalilin ta ne dalilin addu'a shi ne za a ture zama dan aljanna yan haka me fa- fa- fa'ida addu'a sai annabi yake yake cewa la rudu qada illa du'a haka annabi ce wata inganta la rudu qada illa du'a babu da ke mai da qada illa ayi addu'a ke tana fa'ida ga addu'a umar da yake ce Allah ka rubuta garin in ka sa cikin layin matsayata Allah ka goge sa cikin masu matsaya masu masu arzata kenan addu'a tana tasiri ba shi mai za a addu'a ba tasiri duk amma duka cikin kadar ta Allah ne wannan eh an rubuta talaka ne mai kuɗi ne kaza kaza amma wannan bayanin addu'a ta kuma addu'a ta ma daban Allah ya sani dalilin kaza dalilin addu'a za a mai kaza kuma duka wani abu ne- abu ne jiya cikin ƙarƙashin ƙadar ta Allah gaba daya amma wani abin an riga an rubuta ko an rubuta mishi nashi an rubuta mishi ya rubuta ajali da kwa- da aikin da zai yi da matsayaci ne ko mai arziki ne sai manzon sai ke cewa fa wallazi la ilaha gairu na rantse da wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi Allah kenan inna ahadakum dayan ku zai aiki la ya'malu bi amali ahli janna zai aiki irin aiki ne na yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa baina illa zira shi abin tsoron he ya zama to tsakanin shi da aljannal kutamcin zirai kenan ga mutane mutuwa fa yasbiqu alayhi kitab sai littafin da Allah ya rubuta mishi iya nan bai cikin yan aljanna sai yanzu fa ya amalu bi amali ahlin nar tunda shi dan dan dan dan dan wuta ne mai ya kira akin aljanna sai ya aiki ya bayyana aikin yan wutan faidukul wa ya shiga wuta kuma shi ne abin tsoron ke ne sau kaza mutum mutum ka zama cikin halin tsoro kaka ce ni ma an ƙari yanku shi aljanna a a ka san abin zai wakana ba shi ne abin dalilin karuwa kenan wurin abin tsoro ne ya ce wa inna a haɗa kuma da ya amur bi amur ahalin nar ɗayan ku zai yi aiki irin aikin yan wuta hatta ma kunu bayyana huwa bayyana ladira sai kusan shi da wutar zira'i guda sai a ce wani ya tuba yanzu ya gyara facebook allah kitaba sai littafi da yake rubuta a can sai ya riga aikin ya zo fa ya amal bi ahli- ahli ahli aljanna sai ya aikin yan aljanna da dan wuta ne yanzu ya aikin yan aljanna iya aiki da irin aiki yan wuta sauran kusan mutuwa gab sai ya tuba sai ya aiki yan aljanna sai ya shiga aljanna ha kenan alamar akwai tsoron kace mu an kare ku ne shikenan magana kenan ina ga ne kamata mu tsaya Allah kan san insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته